bismillah ar-rahman rahim
walgudu
to yana daga cikin abin da ya zama haramun kiyayya mana ya ƙi mutum saboda abin da yake gani tare da shi na falala allah ya mutum wani daraja ka dinga ƙinsa haramun ne
warwiyatul fadli ala alghairi ganin fifiko bisa wani wato duk mutane allah ya fifita wasu akan wasu amma kai wanda ya fifitan haramun ne ka ga kafi wani ɗin wato ganin fifiko alal gairi bisa waninka
wala hamzu zumɗe shi ne mutum ya dinga zumbura baki haramun ne kamar kana yi da wani haka kamar mutane na zaune kana son ka nuna ma wani kamar sai ka murguɗa baki haka kana yi da wannan mutumi wato abin da daidai nuna kamar kana aibata shi haramun ne
wallamzu da kyabce shi ne kamar kyabta ido haka wani ya san abokin sukan yi magana da kyabta ido kyabta idon nan ba wai a'a na laluna dai aibata wani ka kyabta masa ido kamar ah, kana nuni ga wani nan ko wani mai aibi ko menene haramun ne wala abasu wasa wasa kawai kamar irin wasa da kayan wasa ko ko kamar dara din nan ko ko wani abu dai wasa dai kawai wanda bai da amfani shi ma haramun ne
wasukhriyatu izgili ka nuna wani bai isa ba kana mashi izgili don kai kana da wani abu kana nuna ka isa shi bai isa ba shi ma haramun ne wazina zina haramun ne
والنظر إلى الأجنبية to kallo ko ko duba zuwa ga manisanciyar mace wace ce ake cewa ajnabiya wadda shari'a ya halatta ka aure ta ba kuma aure tsakaninku shine ajnabiya Ah, amma kamar misali wacce ba ajnabiya ba kamar uwa kamar uwa yan uwa kanwa yanka da sauransu duk waɗanda ne shari'a ta ce karka aure su wannan ba ajnabiyai bane su kallonsu ba haramun ba ne amma mace wadda shari'a ya halatta inda za ka nema za ka aure ta to ita ce ake ce ma biya to ka kura mata ido ka yi ta kallanta kallon da zai jawo maka sha'awa har ka fita hanya haramun ne والتلذذ بكلامها haka neman jin daɗi da magananta ka dinga kiran mata wadda ba taka ba kana jin daɗin magananta duk wannan sababi ne hanya ne wanda zai kawo shaidan ya shiga ya ɓanna a ciki to neman jin daɗin magananta ka dinga neman ta yi magana ita wannan ajinabiya ɗin nan haramun ne وأكل أموال الناس cin dukiyoyin mutane bigai da ba da daɗin rai ba shine ko kwace ko na abu dai na zamba mutum ya karbi dukiyan wani ba tare da mutumin ya so ba ya cinye ya cuce shi haramun ne والأكل بالشفاعة hakanan ci da ceto ma'anan ci da ceto yana kama da rashawa ba za ka taimaki mutum ba sai ya baka kuɗi ko zai nemi wani abu ko za a fitar da shi a wani abu shine ci wato ka ci abinci da ceto ma'ana ka saka baki don a tsirar da wani ko a ba wani abu a ba wani wani abu don kai ka samu kuɗi wannan ci da ceto kenan haramun ne أو بالدين ko ko ya zama a ci da addini me ci da addini kai ba za ka ce ba sai ka nuna addini kamar yadda mafi yawa yanzu mutum zai kara addini ya ce zai yi masallaci amma ba masallacin zai yi ba ko zai yi makaranta ko ko zai wani abu na taimakon addini alhali idan ya karbi kuɗin nan zai ci ne kuɗin to wannan shi ma haramun ne وتأخير الصلاة عن أوقاتها haramun ne mutum ya jinkirta sallah gabanin lokacin da lokaci sallah yana da lokaci inna salata kanar almomini na kitaban makuta Allah ya ce sallah littafi ne wanda aka samu lokaci a zahar la'asar magariba isha kowane da lokacinsa to jinkirta sallah nan lokaci ya yi kaki yin sallah a kowane sallah daga cikin salloli biyar din nan haramun ne sai inda lalura amma ba lalura kawai a kira sallah kana zaune a kira la'asar kana zaune ba laluran tafiya ba ba na ciwo ba kawai fira wannan haramun ne ولا يحل له صحبة فاسد mai halatta ga mutum ya yi abota da fasiki ba me ya fasiki mutumin da duk abubuwan da shari'a ya haramta shi yana yi shine ma'ana yana ƙarya yana shan giya yana zina yana caca duk wasu abubuwa wanda suke haramun ne ya zamo aikin mutum kenan to wannan mutum kada ka yi aboki da shi dalili in ka yi aboki da shi watakila wata rana rabotan nan nasa ya sa ka- ka ka aikata ɗaya daga cikin waɗannan saboda haka aka ce kar ka yi aboki da fasiki ولا مجالسته zamantakewa da shi ya zamo kaman kullum abokin zamanka ne yau kana zama da fasiki gobe kana zama da fasiki tun kana kyaman abun sai ka ga ka daina kyama tun ka daina kyanan sai ka kuma ka fara aikata abin shi ma haramun ne بغير ضرورة in dai ba lalura ba kaman zaman mota ya same ku ka san mutum fasiki ne ko zaman wani wuri wanda dai nan da na za a yi a tashi ba wai ka ɗauki mutum shine abokin zaman ka ka san fasiki ne makareci ne mazinaci ne haramun ne ولا يطلب رضا المخلوقين
bisa haɗin khaliki kar ya nemi yardan abeban halitta da fushin mahalicci me yardan abeban halitta kamar mutane ne kana neman yardansu idan kan faɗa musu gaskiya ba za su ji ba amma an ka shirya musu ƙarya ƙarya kuma yakan kawo fushin ubangiji sai kana ganin ka cewa ai mutanen nan in ban gaya musu ƙarya ba in ban sharara musu ƙarya ba ba zan samu yardansu ba to kar mutum ya nemi yardan abin halitta wato mutane abin da zai jawo fushin Allah a kansa kamar ya ga ƙarya gaskiya ya ɓoye ko ya halatta haram ko ko yana ganin cewa in ban faɗa musu wannan abin ba ba zan samu wani abinci a wajensu ba haramun ne قال الله سبحانه وتعالى Allah matsaukakin sarki ya ce والله ورسوله أحق أن يرضوه Allah da manzansa shi ya fi cancanta su yardar da shi إن كانوا idan sun zama mene wato abinda Allah ya ce a yi da abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ya ce a yi shi ya fi cancanta a ce an nemi yardan su ba neman yardan ababen halitta ba don yardan mutane karshen ta ya ja maka fushin Allah amma yardan Allah da yardan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam karshen ka ya ja maka rahamar Allah وقال عليه الصلاة والسلام annabi wanda tsira da aminci ya tabbata a kansa ya ce لا ضاعة لمخلوق ba biyayya ga wani abin halitta wato bai halatta wani abin halitta ya biyayya ga wani ba في معصية الخالق a cikin abin nan kuma a cikinsa akwai sabon mahalicci wato sabon ubangiji wato yana nuna maka cewa duk wani mutum wanda zai saka ka je ka yi masa wani abu abun nan kuma sabo ne kowane irin mutum ne ko uba ne ko uwa ne to bai halatta ka bi su ba kaman uba ka san yana shan giya ce je ka so masa giya ko yana shan yana zina ya ce ka kira mishi mata ko da wani abu ko ko a kana bin wani mutum wai don kana samun abinci a wajensa ya ce je sayo min giya ko ko a ka je ka ɗeko min mata in yi abubuwan da ya kamata su wannan duka bi halatta ba domin sabon mahalicci ne ولا يحل له
bai halatta ga gare shi ba wato shi mutum أن يفعل فعلا ya aikata kowane irin aiki in dai na da'a ne ga Allah ko ko na na bin horon Allah حتى يعلم حكم الله فيه har sai ya san hukuncin Allah a ciki hukuncin Allah shine duk abin da aka ce Allah ya ce ayi to akwai wanda yake wajibi akwai wanda mustahabbi akwai wanda yake makaruhi akwai wanda yake mandubi wato wajibi wanda aka ce dole dole ka yi ba makawa kaman salloli kaman azumi kaman zakka akwai mustahabi wanda aka so ka yi kaman nafila akwai kuma mandubi wanda kaman sadaka ko wani abu to dukkan su waɗannan kamin ka aikata ka nemi sanin hukuncinsu mai hukuncin wajibi mai hukuncin musahabi mai hukuncin kowane aiki za ka yi to sai ka nemi saninsa tukunna ويسأل العلماء sannan ba dole ne wai ka zama malamin baka je makaranta haka in abin ya kama za ka yi shi baka tambayi baka san shi ba to ya tambayi malamai
ويقتدي to بالمتبعين malaman ma iri-iri ne kar ka ga malami yana aikata sabo ka ce ai malam ne wannan malam dun ya iya karatu bai aiki da karatu ma ba malami bane to shine malam yace kar ka ji na ce ka tambayi malamai ba ko ba kowane malami ba kai koyi a cikin malaman bil muttabi'ina li sunnati muhammadin ga waɗanda ka tabbatar da suna bin sunnan annabi muhammadu na akwai malami wanda zaka ga yana kauce ma hanya yana ƙarya yana abubuwan da bai dace ba to kar kai koyi da shi don kaga yana malami kai koyi da masu bin sunnan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam
الذين يدلون على طاعة الله kaman ka tambayi malam su wane ne masu koyi da sunnan manzo Allah masu bin sunnan manzo Allah ya ce su ne waɗannan da suke shiryar da mutane bisa bin Allah
ويحذرون من اتباع الشيطان suke tsawatar da mutane kansu bi shaidan
ولا يرضى لنفسه kar ya yadda ma kansa ما رضيه المفلسون abinda fallasassu suka yadda shi fallasassu wanda su ne suka yi asara to kaga ah, manzala sallallahu alaihi wasallama an ya ya ce musahabbansa kun san waye mufallas mato fallasassu shine kamar mutum gashi da dukiya da yawa gashi da gidaje da yawa amma ya ci bashi masu bashi duk suka kai shi kara da suka kai shi kara aka tattara dukiyarsa aka kwashe aka sayar aka biya mutane koma bai da kokobo to manzo Allah ya faɗi irin haka yace ko kun san wayin fallasassu suka ce ba mu sani ba ya rasulullahi amma mu muna ganin mutumin da ya ci bashi aka kwashi kayansa aka biya bashi manzo Allah ya ce ba haka ne ba mu fallas ranar wanda zai zo ranar kiyama daga cikin al'umma na ga azumi cikakke ga zakka cikakke amma ya zagi wannan ya ci dukiyan wannan ya zubar da jinin wannan ya bugi wannan Allah zai tattara waɗannan masu neman biyan bashi cewa Allah ina neman haƙƙina na zagi Allah ina neman haƙƙina na cin dukiyana Allah ina neman haƙƙina wajen shi ya buge ni Allah ya ce biya su to lahira ba wurin biya sai ainihin aikinsa da ya je da shi ga azumi cikakke ga sallah cikakke ga zakka cikakke to a nan birnin da ba abin da za a biya sai a ɗibi zakkan a biya a ɗibi sallan a biya a ɗibi komai har ya koma ya bayi da komai in ya zan bayi da komai kuma ga sauran masu bin bashi sai ya ce to tun da baka da shi bari a ɗebo zunubinka a ɗora ma a zunubin su a ɗora maka sai a ɗora mashi zunubin sai ya koma kuma ya shiga wata ƙarshe kaga azumin bai amfani ba sallan bai amfani ba zakan bai amfani ba me ya ja masa zagin wannan cin mutuncin wannan dukan wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kare ka yarda da abin da zai zama ka mufallasa ranar kiyama shine ma'ana ka kiyaye zagin wani ka kiyaye cin du- dukiyan wani ka kiyaye duki- eh, dukan wani idan baka kiyaye ba har ka mutu baka nemi yardan su ba to abin da zai faru irin wanda aka wasashe masa kuɗi don ya ci bashin mutane shi zai faru akan ka shine ce wala yarda karka kar ya yarda li nafsihi makansa mara lihal muflisuna abinda fallasassu suka yarda da shi الذين ضاءت أعمارهم wanda shine rayukansu ta tozarta بغير طاعة الله ah, تعالى ba cikin biyan Allah ta'ala ba فيا حسرتهم to idan mutanen sun zama ka ya mamaki na asararsu ويا طول بكائهم ya tsawon kukansu wato za su yi nasa hasara يوم su ce wayyo hasararmu za su yi kuka mu tsayo su ce ce ranar kiyama
نسأل الله سبحانه وتعالى muna roƙon Allah tsarkakakken sarki maɗaukaki أن يوفقنا لاتباع سنة نبينا ya ba mu dacewa ga bin sunnan annabinmu وشفيئنا mai cetonmu وسيدنا محمد shugaban muhammadu صلى الله عليه وسلم idan Allah da amince tabbata a kansa alhamdulillah